أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala shine ubangiji ba abun bautawa da cancanta da dacewa sai shi kadai rabbul arshi ubangijin al arshi al azim mai girma ai huwal mad'u wa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah shine abun kira Allah shine abun roko idan kana neman taimako ka nemi Allah ya baka idan zaka roƙa ka roƙi Allah shi shi kadai idan kana neman agaji ka nemi Allah ya agaza maka ya tallafa maka duk abin da kake nema shine al-mal'un shine Allahu la ilaha illa huwa duk abin da dan adam ka iya samu a rayuwarsa ya amfani da shi Allah ne kadai yake bayarwa aqida ne wannan kuma shine Allah wanda yake alladhi la ilaha illa huwa kuma shine rabbul arsh ubangijin al'arshi mai girman gaske ko dai al'arshin mai girma ko kuma shi Allah din mai girma alladhi laysa fil makhluqati a'zamu minhu a duk cikin halittu babu wanda ya kai Allah girma komai bai kai Allah girma ba ba abinda za a kwatanta girman sa da Allah babu shi to tsuntsun alhuda-huda ya gama ba da jawabinsa kuma har ma da awayi don shi ya ƙarisa ya ce Allahu la ilaha illawar bulashin abu annabi sulaiman ya ce to kakku yadda ku kashe shi ku ƙyale shi ya zo da jawabi ƙwarai da gaske kuma ba don komai ba saboda ya zo da hujja damun ya ce aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko yazo min da hujja mai mabayyaniya to kaga ai da jawaban nan da yayi ai ya ba da jawabi yazo da jawabi mai girma dai ce to kar a yadda aka shi shi yazo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana kashi wasu dabbobi guda hudu shi ma a shari'arsa tururuwa zuma tsuntsun huda-huda da shirwa duka annabi ya ce kar a kashe su kaga alhuda-huda shi ma ya samu ya samu shiga kenan hadisi imam abu dawud to annabi sulaiman ya fara magana ya ce qala sananzuru zamu duba a sadakta gaskiya kake faɗa am kunta min alkadibina ko kana cikin masu yin ƙarya Allah yana ba da labari dangane da abinda annabi sulaiman ya faɗa da kuma amsar da ya ba wa shi wannan tsuntsu da kuma abin da shi tsuntsu ya faɗa dangane da wannan basarakiya bilqisu a sadakta fi ikhbarika hada kai tsuntsun huda huda labarin da ka bayar dinnan gaskiya ne fi ikhbarika hada wannan labarin gaskiya ne ko ku kana cikin makaryata dan ka kubuta daga yanka ka kubuta daga azabar ne shirya zama abin da ya faru annabi Suleiman ya rubuta takarda zuwa Bilqis da ita da mutananta ya ba wannan tsuntsu na huda-huda yace dauki ka tafi da shi ya makale shi a fukafukinsa kamar dama yanda shine al'adar tsuntsu in zai dauke wani abu ko dai ya dauke shi da kafa ya rike da kafa ko kuma ya makale shi a fukafukin shi wasu tsuntsayen haka suke yi ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai da ya tsaya a birnin saba kuma a fadar basarakiya bilkisu jama'a dangane da tsuntsu bincike ya tabbatar yanzu a duniya tsuntsu yana iya yawo ya zagaye duniya akwai akwai tsuntsun da Allah ya yi shi shekaru yake yana yana tafiya a hanya yi ta tafiya yi ta tafiya yi ta tafiya in ya je ƙasa kaza ya zauna ya ci abinci ya huta inda nisan kwanansa ya ƙara gaba tsuntsu yana iya yin ƙaura daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta haka Allah ya yi su amma kala-kala ne wani tsuntsun yana iya rayuwa a iya ƙasar da Allah ya yi shi a nan yake ba iya rukuina wani tsuntsun kuma yana iya yawo duk afirka sai zagaya ta wai a sama yake yawo bai da biza ba ruwansa da boda to wata halitta ce mai zaman kanta shi sa kaga Allah ya kaddara annabi Suleiman ya yi mu'amala da wannan tsuntsu ya aike shi ya tura shi kuma ya je kai mai saƙon da ya je sai ya nemi ina ita bilkisun take zama a ɓoye inda take yin halwa makanun takhli fiha bi nafsiha ya ganta tana zaune ita kadai sai ya je ya wulla mata takaddar da Annabi Sulaiman ya bashi sai kuma ya koma gefe ta bakin wani window sai ya zauna shi tsuntsun a gabanta yana kallanta yana jiran ya ga me za ta yi da takaddar ita kuma ikon Allah tana kallon wannan tsuntsu ya jefa takarda ya kuma koma gefe ya zauna ta ce to sai jikinta ya bata to wannan me ya kawo sai ta je ta ɗauki takarda bayan ta ruɗe ta shiga damuwa ta ɗauka ma watakila wani abin ne zai same ta sai ta je ta buɗe takarda sai ta ga tambarin da hatimin annabi Suleiman tana buɗewa sai ta ga an ce innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim yanda al'amari yake wannan takarda wasiƙa ce daga Suleiman kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai aka fara. Allah ta'alu alayya, kada ku yi min girman kai, kada ku nuna isa, kada ku nuna kuma ɗaukaka ne, ke bilkisu da mutanenki, wa tuni musulmina kawai da ke da mutanenki ku zo wajena kuna musulmi masu miƙa wuya. Ku ga wata wasiƙa malam ba dogon turanci da labari a ciki. Direct kawai. innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim second sentence din shine Allah ta'alu alayya wa tuni muslimina hadha wa salam an gama tai shiru sai ta je ta haɗa rundunarta sarakunanta hakimanta waziranta da manyan garinta kubara'u daulatiha wa mamlakatiha me tace musu alarma
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين shi asali annabi Sulaiman da ya bashi takarda magana ya masa da bakin shi shi annabi Sulaiman kuma Allah ya kaddara shi tsuntsun yana jin maganar mutane kuma wannan ba wani abu ne ba ko ba a cikin tsuntsaye akwai wanda ake musu training ai ana ba su umarni dabbobi ma ana musu training ai suna ji kare ma yana jin maganar mutum yanzu mai kare in yazo zai kira kare sai ya sa mai suna kuma in ya kira shi zai juyo bijimi ma haka da ake kiwo da shi ko ake huda da shi ana masa tsawa yana ji in an ce ba za ka bari ba sai kaga ya bari ce gaba mana wani manomi ya ce hauka kake yi kwana za mu yi anan ka ci gaba da aiki na ce ma sai ga sai bijimin ya ƙara tafiya kuma yana tsauri yau da gobe ana musu magana dabbobin suna biya da haka shi ma ya bashi umarni ya ce in habbi kitabi hada tafi da wannan takarda abin rubutunawa fa alqih ilaihim ka wulla shi ka jefa shi zuwa gare su yana nufin da bilqisu da yan fadanta summa tawalla anhum ka juyo ka rabu da su fanzur ka duba ma za yarji'una me za su dawo da shi wani labari za su faɗa kuma me amsa da za su bayar Nana Bilkisu ta je ta haɗa waɗannan manyan mutane da na gaya muku abinda ta faɗa musu ta ce ya ayyu almalau ya ku manya-manyan mutane in an ce almalau ana nufin manya-manyan mutane inni ulqiya ilayya kitabun karim ni fa an jefo mini wani littafi mai karamci babba wato ta ce littafi ne babba mai karamci saboda ta ga tsuntsu ne ya kawo shi kuma yadda tsuntsun ne ya kawo shi gaskiya akwai wani tsari na daban tsuntsun kuma da ya ajiye shi ya tafi yana mai ladabi ya koma gefe ta ce wannan al'amari ne gaskiya ba wani wanda zai iya in ba daga Allah ba ta ce ga abin da yake cikin takaddar inna min Sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa atuni muslimina daga nan ƴan fadar ta suka ce ranke dade wannan fatakarda daga annabi ne wannan maganar ba ta magana kowa ba ne ba wani mai mulki ko wani sarki irinki da zai wannan magana gaskiya annabi ne kuma muna jin labarinsa annabi suleiman ne shi ya aiko miki da wannan takarda kuma yana buƙatar lalle ki tattara ki tafi ki musulunta ki zama musulma innahu min nabiyillahi suleiman tace suka ce mata kuma gaskiya ba mu iya sama ya faɗa da shi ba malam kaji take suka gaya mata ba mu isa mu faɗa da shi ba wannan littafi wannan takarda akwai balaga akwai taƙaita zance akwai fasaha kuma ya isar da saƙo bi aisari ibara da gajeren santa su an sanya malamai suka ce duk duniya ba a taɓa rubuta bismillah rahman rahim a takarda ba sai annabi suleiman shi ya ba duk duniya ba wani ɗan adam da ya taɓa fara rubuta bismillahir rahmanir rahim a jikin takarda wasiƙa dai sai annabi suleiman shi kaɗai ya fara yi cewa da ya Allah ta'alu alayhi imam qatada ya ce Allah tajabbaru alayhi karku yadda ku mun girman kai wato ni musulmi na abdurrahman ibn zaid ibn aslam yace la tamtani'u wa la tatakabbaru alayya suleiman yace kar ku yadda ku ki karfa ku mun girman kai saboda zai iya yakar su mutumin da yake da aljanu a hannunsa yake da dabbobi ko zakuna aka turo mata ai ta gamu da aiki yace to ku zo mun kuna masu tauhidi kuna masu ikhlasi wahidina mukhlisina ta'iina masu yin da'a masu miƙa wuya babu gudu babu ja da baya to Allah ramma me faru
qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
yayin da ta karanta musu wasikar annabi Suleiman sai ta nemi shawara ta ga abin da ya same ta ta ce ya ayyuhal mala'u ya na manyan mutane aftuni ku bani fatawa ku bani labari fi amri a cikin lamarin nan nawa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ni fa ban kasance zan yanke wani al'amari ba sai kun shaida ba zan iya yin abu da ka ba sai kun halatta sai kun bani shawara kalu sai suka ce da ita nahnu ulu quwwa ai mu muna da ƙarfi wa ulu ba'sin shadid kuma mun iya yaki wato sun nuna mata cewa su suna da yawa su ma suna da adadi da yawa kuma suna da ƙarfi amma dai ki duba lamarin annabi Sulaiman sun shi ƙarfi dai muna da iya namu kuma mun iya yaƙi sun mafawwadu ilaiha ba da zalika al'amura suka ce amma al'amari yana hannun kiran ke daɗe sai abin da ke gani daman shi sarki in yi magana an shiru ake sai a ce turan kai daɗe sai dai a duba dai a gani ya za a yi wal'amuru ilaiki al'amari yana gare ki fanzuri ki duba ma za ta amurin menene za ki umarni da shi ranke daɗe duk abin da kika ce shi za a yi mu ba za mu iya saba umarninki ba idan kin ce ga abin da za mu yi to za mu je mu yi in kin ce mu yaƙe shi ɗin famalana aqatun anhu bayan da za mu yi sai mu je mu yaƙe shi amma dai murifi na ra'ayinki ki duba mana ki ba mu umarnin ra'ayinki namtasiluhu wa nuti'uhu zamu yi umarni zamu bi umarni kuma zamu yi da'a malamai suka ce wannan shine abinda ya kamata mabiya su zamanto a ƙarƙashin shugabansu duk wanda yake shugabanka ne sarkinka ne gwamnanka ne shugaban ƙasanka ne jagoranka ne to in ya bada umarni in ba sabon Allah bane sai a hakuri abi saboda shi ma zai bada umarni ne don maslahar al'umma da ci gaban ƙasa da taimakon mutane da yaƙan maɓarnata to shi yasa za ga shugaba zai ce sojoji su tafi su je su yaƙi a wuri kaza shi kadai ya faɗa kuma dole su bi haka tsarin yake dama ya ce a'a ban yadda ba kar a yi kaza a matsayinsa na shugaba yana da wannan matsayi Allah ya bashi in ya kuskure a bashi shawara a ce ga abin da zai Imam al-Hassan al-Hassan al-Basri yake cewa fawadu amrahum ila علجة تضطرب ثدياها فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان yace sun miƙa lamarin su ga wata mace mace wadda take da nono a ƙirjinta ya adilla ko dai bil qatli aw bil asri ko a kashe mutum ko a dauke shi a matsayin ribatattan yaƙi ni ina jin tsoron kada Suleiman ya zo da sojojinsa da rundunoninsa da na aljanu da na mutane ni ko mutane kaɗai nake da shi kuma yana da mutane masu yawa da aljanu masu yawa ya zo gaba ɗaya da ɗan daraja ta da girma na ya ƙwace mulkin ya maida ni ƙasa ko a maida ni ribatacciyar yaƙi gaskiya ba zan iya jayayya da shi ba duk da na san innal muluka idan dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun sai ubangiji ya karasa yace haka dai suke yi a wannan kaulin wasu malamai suka ce wannan karin zancen Allah ne ya karasa wasu kuma suka ce ita ce dai ta dai karasa zancenta to yanzu dai na Bilqisu ta karkata tana neman sulhu kenan wannan shine sunnar rayuwa ko da Allah zai mai da kai ka zama wani sarki ko jagora ko shugaban wani abu duk lokacin da wasu suka tunkare ka da faɗa kaga sun fi ƙarfinka to ka nemi sulhu ko da ko baka ji ba duk lokacin da wasu suka zo ka buga ka buga kaga sun fi ƙarfinka da su zo su ta kashe ka da kai da mutanenka su ribace dukiyarka da arzikinka su hallaka maka gwamnatinka su lalata su shigo su yi maka barna da ta'adi kurin ka nemi hanya ta sulhu a san yadda za a yi a daidaita su dan bar ma dan abin da za su bar maka daga baya in kai karfi kuma ka zo ka san yadda za ka yi wannan mata adalat ila al-musalahati wal muhadanati wal musalamati wal mukhada'ati wal musana'ati kawai ta karkata ne a samu sulhu a zauna lafiya kawai ita bata yadda ai yaki ba gaskiya tace wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati na'am وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ta ce amma dai bari in gwada su bayan ta gaya wa masu ‘yan fadanta yanzu wannan yana nuna cewa duk sarki duk gwamna ko shugaba duk wani wanda yake babba wanda isan me yake yi a mulkinsa to yana shawartar na kusa da shi kada mutum ya zo kawai dare ɗaya ya zo ya saki umarni duk ƙasa ta ce a a a a a a ka ce kai kuma sai an yi a a ‘yan fadar ka sun ce yallaɓai ba haka za a yi ba ka ce kai kuma sai an yi kun ga yanzu ra'ayinta ne amma ta gaya musu ta ce ga abin da za a yi ta ce amma bari in gwada su wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyya ni zan aika musu da kyauta fa naziratun zan duba bima da me yarji'ul mursaluna yan aikan da me za su dawo da shi abinda take nufi zan aika wa Sulaimanu bi hadiyatin taliqu bihi babbar kyauta da ta dace da babban sarki irinsa in ga yana son duniya ne in na lura ya karɓa yana son duniya to zan miƙa masa duniya ya bar ni akan mulki na da jin daɗi na da addini na ba sai na canja na zo na bi shi ba malam ka duba tun da abin da ake kenan to har yanzu har gobe idan suna so su latsa ka Allah ka kiyaye sai a tura maka ana kai maka da ka karɓa an ga rauninka an ga irin response ɗinka irin amsar da ka bayar bima yarji'ul mursalunanka zance ya ƙare sai a fara aiki akan ka kawai da yawa yanzu siyasar duniya haka ake yi idan an bi ta can an bi ta can an bi ta can an ga ka isar rafuwa sai a zuba maka dukiya da arziki a a tallata maka romo a ga yaya za ka amsa ko ba za ka amsa ba kuma na gaya muku wannan gadar ba kowaye in aka shimfiɗa masa ita yake iya tsallake ta ba wallahi kuɗi ba arziki dukiya a shimfiɗa maka ita ka tsallake ka batta ba kowa yake iya yi wa sai wanda Allah ya zaba dan adam kawai abin da zai fara dubawa me zai ci moriya me zai more me zai samu amma sai ya manta da abin da zai biyo baya ga misalai nan barkace a duniya da yawa akwai kasashen da haka aka siye su wallahi a musu alkawarin za a muku kaza za a muku kaza amma fa ba za ku aikata kaza ba za ku aikata kaza ba za ku aikata kaza ba su ba ku su ba ku su ba ku su ba ku sai kun karba sun kar- kun karba sannan su kafa muku dokokin da za ku yi ta kuntatawa mabiyan ku yasa wani abun malam za a yi ta ihu a yi ta ihu a yi ta ihu a yi ta ihu ana ji wallahi ba su isa su canja ba saboda sun san me suka karbo ai dala ta yi tsada dala ta yi tsada ana ta ihu wayo Allah an shiga uku wayo Allah to za su iya karya ta ne an san suwaye masu dalar ai ta Amerika ce ba to sai dai talaka ya gama ihunsa a san dai dabarun da za a yi amma akwai abin da wallahi ba zai taɓu ba ai mutanen nan kafiran nan sun yi ƙarfi a duniya malam in shugaban ƙasa ka zo ka zama dole sai ka je sun gaya maka ya za ka yi kafin a hau sai sun yi detection sun duba wa za su bawa ba za a yi zaben ba sai da wakilansu ba za a sanar da zaɓe ba sai da wakilansu in ma ba su zo ba sai a ce a tsaya wakilan kaza da kaza da kaza ba su zo ba kasan mu ce ba amma wallahi sai sun yarda har ma za ka ji ana cewa yau ai zaben kaza ma Amerika ba ta yarda da shi ba Ingila ba ta yarda da shi ba shikenan kuma ba ta yarda da shi ba kuma sai a ki a ki yarda da shi din to ka biya hankali ka nutsu ilimi daɗi ne da shi in mutum ya san shi to komai zai gan shi fayau a fili in abu ya zo ma to ka san fa ga abin da ake nufi kuma duk wanda ya samu dama a hannunsa ya sani cewa za a iya jarrabansa da abin duniya ɗan siyasa yake soja ne ɗan sanda ne babban ɗan kasuwa ne malamin addini ne limami ne mai da'awa ne wallahi ba wanda ya wuce a gwada shi da kuɗi kuma da yawa suna rubtawa wasu kuma suna tsallakewa to amma kyakkyawan addu'a na mabiya da fatan alkhairi na masoya to yakan tsare mutum kaga ya samu kariya sai Allah wato ya sa masa kyamar abin ko an tallata masa sai ya kyamaci abin sai ya kiyarda a nan a ƙasarmu Najeriya akwai shugabanninmu da akwai tarihinsu da sun yi rawar gani akan irin wannan abin har yanzu kuma ba a daina yabansu ba bature ya so ya zo ya musu kaza suka ce ba za a yi ƙasarmu ba muna da shi a tarihi muna da shi a rubuce wane da wane da wane da wane kuma haka suka rayu din cikin izza ƙasarsu ta rayu cikin izza akwai kuma waɗanda an tallata musu kuma sun miƙa wuya boriya sun karɓa masifar kuma ta zo ta hau kan mabiya akwai abin da ba sai an fare shi a BBC ko a America Voice of America ko a gidan rediyo ba a yana akwai abin da ko jarida ba a isa a fare shi ba haka abin yake amma mai ilimi yana ganewa amma shi amfanin karanta Qur'ani da karanta tarihin magabata yadda suka rayu musamman a kasar mulki wanda i karanta shi ya fahimce shi to zai bude masa kwakwalwarsa ya gane ga yadda fa ake yin abubuwa yanzu wannan annabin Allah ne wanda Allah ne yake taimako sa mu ayyadun ne min indillahi munabba'un Allah ne ya sa shi zama annabi ka duba matan nan cewa ta yi wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun kuma bari ku ji abin da Annabi Sulaiman din zai faɗa malam malaman tafsiri suke cewa ta hada masa kyauta ta kayan alatu irin na masu mulki da sarauta dukiya arziki laftu laftu raƙuma abubuwa fa ya wuce yadda kake tsammani tunaninka ba zai iya dauka ba tace fala allahu yaqbala zalika minna wa yakuffa anna in Sulaimanu mai son abin duniya ne zai karba kuma zai kyale mu kuma wallahi hakan ake malam yanzu ko ƴan ta'adda da suke ta'addanci a wasu wurare ai akwai inda ake ciniki ai sanannen abu ne wannan karamin mutum ma ya fara ganewa kuma wani lokacin suna faɗa su ce biya muka yi ko a tura a hayya hayya a je a kama sai a ciniki nawa za ku bamu kaza za mu ba to shikenan kaza shikenan ai malam in Allah ya jarabe ka da shugaba ku dai ka shiga uku duk mai mulki duk shugaban da yake baya tsoron Allah kuɗi yake neman tarawa burin sai samu kurin wallahi ba a ci sa'a shugaba ba an yi asara kuma zai ta gana wa mutane bala'i da masifa shi yasa wallahi da yawa cikin wasu abubuwa da kuke gani a Najeriya nan suna faruwa sun ƙi su warke akwai irin wannan abubuwan a ciki za a yi ta faɗa a rediyo kaza ba za a yi kaza ba amma sai ka ga ana cikin abubuwa talakawa da su ne casualties kisan kan ba a daina ba sace-sacen ba a daina ba bunka wutar ba a daina ba wane ba a daina ba sai ka ga kaskantattu wanda ba su da ƙarfi a hannunsu sun zama su ne masu ƙarfi a ƙasa haka abin yake amma ko da wasa gwamnati akwai wanda sai faɗa da ita sai dai gwamnati ta lalace in gwamnati ta lalace kam ƴan daudu ma za su ka da ita in ji ta lalace ko masu shugabantanta suka lalace suka zama masu kwaɗayin duniya masu san abin hannu masu fifita wata maslaha ta su ba su tausayin talaka ba sa tunanin makoman ƙasarsu to ballantana wanda yake da shiri ko yake da taimako ko daga ƙasar waje ko yana da ƙarƙarfar ƙungiya a ciki ko yana iya yin kaza kasunan abubuwa dai da ba za su faɗu ba bishe za ku ke ganin abubuwan sun ƙici sun ƙicin yewa kuma kullum ake gaya wa talaka ku rinka sanin wa za ku zaɓa duk mutumin da kuka ga duniya ce a gabansa kuɗi kawai yake so na rantse da Allah asara ne zaben shi saboda in dai zai samu kuɗi to zai iya sayar da ku gaba ɗaya ya halakar da ku gaba ɗaya da abubuwa nan muna gani wanda mun fi ƙarfin su amma sun fi ƙarfin mu yanzu duba lafiya wai ɗan Najeriya kullun yana kan jirgi yana tafiya yana fita ƙasashe ƙasashen waje wai neman lafiya wasu ƙasashen da ake zuwa neman lafiya fa wallahi mun fi su arziki Allah ba su fi mu ba Allah ba su fi mu ba amma jiragenmu kullum a cike suke da marasa lafiya duk wanda ciwo ya kama shi ya tafi India ya tafi Misra ya tafi Saudiya ya tafi Germany ya tafi ina ne wallahi wani asibitin da suke zuwa ana duba su mutum ɗaya a jiha a jihar mu ɗaya zai iya gina irin su guda ashirin mutum da kanshi zai iya tafiya ya je India ya je ya sauka a wani asibitin da kuɗin da yake da shi a banki kaɗai ya isa ya gina masa irin wannan asibitin guda goma da na'urorin da suke ciki da kuɗi amma saboda mutuwar zuciya da lalacewa ba zai gina a ƙasarsa ba sai dai ya hau jirgi ya je ya kai wasu dalolin yanzu duba ƙasar misira wallahi ƙasar misira ba ta fi najeriya ba su sun sani allah mun fi su sun zurutun arziki da ƙasa da man fiye da sauran abubuwa wallahi mun fi su amma yanzu gaba ɗaya jiragensu a cike yake da duk marasa lafiya can muke zuwa mu je mu nemi lafiya mu ina namu asibitocin mun kashe su mun kashe su da yawa wani asibitin da ɗan Najeriya zai je India ko zai je ina ne a duba shi wallahi tallahi nake gaya maka wallahi malam mutum ɗaya ba wai gwamnatin mu ba mutum ɗaya zai iya irin wannan asibitin guda arba'in ba wai ba biyu ko uku ba arba'in arba'in to me yake damun ɗan najeriya son zuciya rashin kishin ƙasa rashin tsoron allah da rashin addini mu ta ɗiban kuɗi muna kaiwa duba yanzu karatu makaranta duba jami'o'in da muke da su a najeriya amma duk ƙasashenmu nan na afirka a cike suke da 'yan najeriya suna fita neman karatu akwai 'yan Najeriya a Ghana ba za su irgu ba. Nan Ghana, mutum ya tsallake universities na Najeriya ya tafi Ghana yana neman digiri. Duba kwatano, ɗan Najeriya guda nawa zai tsallaka ya tafi kwatano yana neman duka duka ƙasar Benin kwatano nawa take kwaya nawa take in kaɗa ta Najeriya. Amma barkatai 'yan Najeriya suna can suna neman digiri. Duba caji, barkatai, duba kamaru, duk kasashen nan na Afirka ba inda ɗan Najeriya baya zuwa ya je nemo digiri. Amma duba daji da Allah ya bamu duba fili, duba ‘yan boko masu turanci da Allah ya bamu, ba wani mai ilimi da Allah bai bamu a Najeriya malam. Duba kuɗi da muke da shi gwamnatocinmu malam, duba hanyar arziki, noma kaɗai in gwamnati ta riƙe aka inganta noma ya isa ya riƙe in ƙasar gaba ɗaya mu taimake wasu. Amma yanzu da wahala kaga wani dan wata ƙasa a Afirka ya shigo Najeriya wai yana neman karatu da wahala ilimin ya lalace mun kashe ilimi kuma daman daga cikin hanyar mutuwar ƙasa da lalacewar ƙasa shine kashe ilimi ya kamata mabiya talakawa su tsaya su yi tunani kuma ƴan bokonmu da masu ilimin cikinmu ya kamata su yi tunani dole gwamnati ta ba da kyakkyawan kulawa akan harkar ilimi da karatu amma tun lokacin da aka susutar da harkar ilimi ƙasar ta lalace ilimi shine abin da zaka bawa ɗan ƙasa ko baka bashi kuɗi ba zai iya rayuwa a ko'ina mai ilimi duk duniya ba inda ba zai iya rayuwa ba kuma da ilimi zai iya ƙirƙirar abubuwa na ci gaba a ƙasarsa to yayin da jami'a ta mutu karatu ilalace makarantun firamare suka mutu suka lalace sun zama kufai sun zama wurin zubar da bola a wani wurin yara 'yan makarantar boko yadda kaga almajirai haka za gansu a wasu wurare ba uniform ɗin kirki ba malaman malamin shi kansa in ka ganshi kamar daga kabari ya fito wallahi malam da gangan kuma haka yi wannan an wayi gari makaranta mai daraja ita ce makarantar kuɗi haka abin yake yi naka wanda bai da kuɗi nan gaba ba zai karatu ba to karatun jami'ar ma nan gaba za a wayi gari wallahi dan talaka bai isa shiga yi ba hanyar lalacewa kuma ta zo wa ƙasa kenan haka cikin taimakon da shugabanni 'yan siyasa da wanda ba 'yan siyasa ba ya kamata su yi wa talaka shine su inganta masa ilimi yanzu wannan yunwar da ake fama da ita da tsadar kayan abinci da ake fama da shi wallahi Allah Allah tabaraka ta'ala ya mana komai noma kawai yanzu nan a jihar Gombe muke dan girman Allah yanzu mutanen jihar Gombe suna iya nome dajin Gombe gaba daya to me a ciki ai je ai ta tona dam dam a cikin daji ai ta jan koguna da ruwan da muke da shi a banza ruwa i shekara ina gudu kogin kaza kogin kaza a ja shi a tuttura shi cikin daji ai dam dam a yayyanka gonaki a kawo injuna kayan noma da motoci na noma a ba wa mutane taki kar ku ba su aiki a Abuja kar ku ba su a Lagos kar ku ba su aikin kamfani kaza ku ce ku shiga daji ku je ku yi noma na rantsa da Allah sai mun ciyar da Afirka gaba daya za mu ba ta abinci ta ci in na ga dama ma ba afirka ba zan ce duk duniya sai an buƙaci abincin da muke noma a najeriya amma ga ruwa muna da shi a banza ga daji a banza daji na iska ka hau mota kai awa biyu kana rusa gudu duk a cikin daji ciyawa koriya shar amma ba masu noma wai kuma wai a zo ana cewa wai yunwa ake yi ga mutane a gari malam kamar ya juju da majuju an cunkusa an haɗu a buɗe mana dam kawai za a yi na ruwa dam irrigation a gyara a fitar da ruwa a yi fasin ɗinsa can noman rani su yi shinkafa su yi alkama su yi dawa su yi gero su yi masara abinci ya cika gari a zo kasuwar da kasuwar abinci kaga ta cika da kayan abinci a yi ta kiwo a saki dabbobi su shiga daji a yi ta kiwo aba malam ba wani wanda zai daga kansa akan wani wani dan siyasa wai bai zo ya bashi kuɗi ba to ai kana da rufin asirin ka tunda kana da abinci ina ruwanka to an talantar da yu an yunwatar da mu na gaya muku wata shekara muna karatu wani dan China ne wallahi ya zo nan ƙasar wani ɗalibi na ne ɗan kasuwa ne ya ɗauko shi daga Kano ya ce bari ya kai shi Maiduguri su ɗan zagaya su ga ƙasar. Ɗan China malam ba sai fara kuka a mota ba? Kuka! Bawan Allah ce, ya aka yi watin? Ya ce, dama haka Najeriya take? Ya ce, ƙwarai. Ya ce, me yasa ka kuka? Ya ce, na ga arziki, na ga kuɗi, na ga dukiya. Ya ce, yanzu duk wannan dajin ba ku amfani da shi? ga daji ga wurin kiwo ga yace sai ga ruwa a kwance a banza ko gona ɗaya babu a gefen ruwan yace mu ba haka muke a China ba yace ni da dan da dan Najeriya ne da na yi kuɗi to ina so ku gane kun ga ruwa Allah ya ba mu kaji ɗaya ƙasa Allah ya ba mu kai ƙasar ma akwai wacce Allah ya ba mu ko taki bara a saba ga jihar Taraba nan kusa da mu ne ga jihar Taraba a jihar Taraba akwai dajika iya ganin ka har yanzu gwamnatin Taraba bata isa ta faɗi iya yawan dajin da ake da shi da ba a noma shi ba billahi azimu ko taki ba ka sawa masara kawai zaka shuka ka yi feshi ka girbi kayan ka tireloli zaka dauka amma waye a cikin dajin talaka ne bai da maganin feshin da zai fesa bai da shi bai da transport hanya yanzu in kace zaka je jihar Taraba ji zaka yi kamar mutuwa zaka yi ba hanya na ba hanyar na gani nace yanzu kaga yana daga cikin abin da gwamnati za ta ta inganta kasuwanci a wannan bangaren a gyara hanyar nan ta Taraba daga Kano zuwa Gombe zuwa Yola zuwa Taraba at least kawai manyan motoci su rinka zuwa suna ɗiban kaya suna kaiwa Kano suna kaiwa Gombe suna kaza an raya transport a taimaki manoman nan su yi noma shanu malam in kaga shanu abin zai baka sha'awa ko taki wani gurin ba za ka sa ba amma ba amfani da shi shi yasa ana so a samu mulki mai inganci mai mulki ya kamata zama mai zurfin tunani mun sha gaya muku 'yan siyasa ba abin da muke bukata ku tarba kuɗi ku tarba kuɗi ba tunani tunani yaya zan yi na inganta noma a jihata mutum ya sayi injin ban ruwa guda dubu ya nemo wata kwangila daga federal government a ja ruwa a kai daji a kai wa mutanen ƙauye a ce gashi an ba ku bashi ba ruwa inji ne na noman rani guda dubu ga daji nan kuje ga bashin taki nan kuje in kun noma mu ba ku low price ka sha mamaki duk inda muka shekara biyar muna wannan wallahi sai mun kori yunwa malam kamar sai ta nemi abinci a wajenmu Niger sai ta nemi abinci a wajenmu Ghana sai ta nemi abinci a wajenmu Chad sai ta nemi abinci a wajenmu wallahi har America sai ta nemi abinci a wajenmu ƙasa dai ta noma kafin ka ga ƙasar da Allah ya mata arzikin ƙasar noma da ruwa irin Najeriya za ka sha mamaki Allah iya son Najeriya da gaske amma Najeriya tana cikin halin kakani kai ina kira ga talakawa kun ga yadda yanayin nan yanzu wallahi kowa ya koma asalinsa mu koma gona at least mu je mu yi noma mu fi karfin abin da zamu ci kawai kada kowa ya makale ya ce sai ya ga kuɗi ya zo masa haka koma gona ka je kai noma at least ka noma masarar da zaka iya ci a rumbunka a store ɗinka at least ka noma waken da za a rinka maka shinkafa da wake a tsawon shekara za ka samu sauƙin rayuwa amma duk mun zo mun hada a gari mun zauna mun miƙe kafa muna jiran a kawo mana kuɗi a'a akwai damuwa shi yasa barayi suka yi yawa a cikin mu yan ta'adda suka yi yawa a cikin mu ci ma zaune suka yi yawa a cikin mu ba mu da kirkirar kasuwanci ba mu da kirkirar noma ba mu da kirkirar kaza da sauransu ga dabbobi Allah ya bamu amma ina wani ɗalibi yake gaya mai yace malam yanzu kaga a kudu ba su da dabbobi irin namu amma sun waye nan kudu yace wallahi malam gona suke samu su gyara sai mutum yayi gona ɗaya gidan gona sai zuba akuya akuya kaɗai wajen guda miliyan goma akuya ƙwayar akuya miliyan goma kuma a hankali ku bincika ku ga za ku ga awaki sun ɗan yi kaɗan sai ‘yan birid za ka gani me hikimar noman akuya ka je ka tambayi 'yan agric su gaya maka a cikin famin noma na kiwon akuya daban ne ita akuya in ta zo haihuwa guda nawa take haihuwa biyu uku hudu biyar ma tana iya haifa sannan kuma ba sau ɗaya take haihuwa ba yi eh sau biyu take haihuwa ita namanta ba nama ba ne to sai suke zuwa sai su yi gonan awaki da tamaru sun shuka amfani ciyawa akwai ciyawa da kawai ba girbe ta ake ba kawai ciyawa ce don dabbobi kawai sai a shuka wannan har kasashen laraba ana yi gona ce kilomita arba'in gaba ɗaya za a shuke ta kawai a yi mata feshi ciyawar ta fito koriya car shekara guda dabbobin za su yi suna ci ba sai ka sa musu zusa ba ɓangare ne na noman zamani idan suka shiga suka yi suka ci suka ci kun san abin da ake yi to sai a bari sai su yi kashi idan suka yi kashi in in ciyawa ta bushe sai a zo a bunka mai wuta ya zama taki sai kuma a zo a murda shi a juya sai a shuka wani abu na amfani ba sai an zuba takin bature ba sai a ɗebe su a yi transferin ɗinsu sai a je a kawo musu kara ka san kara ko yanzu an daina ƙona kara karan masara karan dawa akwai injin da yake nika shi a mayar da shi dusa a hada shi da ina totuwar masara an daina zubar da ita da kona ta muke yi yanzu nika ta ake ta zama gari kara a nika shi ya zama gari wallahi aka kwaba shi aka sa shi a buhu ya zama abincin shanu ya zama abincin awaki duk ba mu san da waɗannan ba kaga ashe kiwon ba sai ka sai dusa ba wani lokacin kana da abin da zaka bayar gonarka ita za ta baka abin da za ka ciyar da dabbobin su tatsi nono su samu nama su ta kamfanoni na yin nama suna fakejin sai kuma su dawo mana da shi ana sayar mana shi a manya-manyan mall-mall da store-store so ɗinmu ‘yan arewa ku farka ‘yan najeriya ku farka kada mu bari talauci ya kashe mu gaskiya muna da damammaki allah ya sa mu dace da haka na na bilkisu ta ga ba za ta iya faɗa da ƙarfin mulkin suleiman ba ta ce bari in tura masa in ya karɓa to zai ƙyale mu au yadriba alaina harajan ko kuma ma mu nemi ya ɗora mana haraji nahmiluhu ilayhi fi kulli amin kowace shekara za mu kai masa wannan matar malam tana da basira ba ta so a ƙwace mata gwamnatinta ba ta so a raba ta da mulkinta da haka ta yadda in ma kuɗi za ta rinka turawa waccar ƙasar ta Sulaimanu ta yadda ta tura yace mu kuma tace wa naltazima lahu bidalika za mu yi alƙawari za mu cika masa alƙawari kamar lokacin da manzo Allah ya zo Khaibar zai kori Yahudawa bayan an yaƙe su shekara ta bakwai sai suka ce da shi ya Rasulullahi muna son ka taimaka mana tun da garin ya zama naka ka bar mu mu zauna a garin za mu noma maka amfanin gona idan an zo sai a raba biyu ka ɗebi rabi ka kai madina rabi mu kuma ka bar mana kaga wannan sulhu ne da su tashi a kore su gaba ɗaya kuma duk duniya haka ake yin sulhu malam da ai ta faɗa ai ta zubar da jini ai ta kashe kashe to gwanda a zo ai sulhu kai ɗauki kaza ni in ɗauki kaza annabi ya yadda suka yi tai ta ce mu ma haka muke so ya kyale mu wa yatruk qitalana wa muharabatana kada ya yage mu imam qatada yake cewa ma kana a aqalaha fi islamiha wa shirkiha kai wannan mata akwai hankali lokacin tana cikin shirka akwai hankali kuma bayan ta musulunta ma ta yi hankali lalle ashe ta gane cewa kyauta tana da tasiri a zuciyar mutum ashe idan kana so ka mallake mutum zaka rinka bashi kyauta ka san da wannan duk mutumin da yafi karfinka duk mutumin da kake so ka jawo shi kusa da kai duk mutumin da kake so ku kulla alaka ta mutunci da shi to ka rinka tura masa kyauta ka ji ko haka abin yake ai rowa ba ta yi ba malam rowa da riƙewa bai yi ba kuma annabi ya faɗa mana a hadisi tahadu tahabu ku rinka ba da kyauta sai ku samu soyayya tsakaninku wannan mata bilkisu cikin hikimar da zamu ɗauka a wannan kisar ta gane cewa in ta ɗauki kyauta ta kai wa annabi Suleiman to ai in mutum ya baka ka bashi kyauta ya karɓa to zai so ka zai ƙaunace ka idan ya so ka ya ƙaunace kuma in ka miƙa masa buƙata tsalab ka ce ga abin da kake so zai ci ta da ramuwa amma ka zama kin ka kike gola gola ba ga ka bayarwa ina ka bayar ka bayar wallahi malam ko uba ne a gida ka san uban da ya fi daraja aka fi son sa a gida mai saki mai bayarwa duk uban da yake mai riƙewa ne sai shegen fada kullum duk to ba ka da aiki sai fada ba ka bayarwa ya za shi kai shi sai fada wallahi tallahi amma mai bayarwa sai a ce baba yau ya zo ya mana welfare to ka zama mai welfare to amma annabi Suleiman shi kuma ai ya fita shi kuma ya san me yake nufi Allah rama rufe mana me yace wai فلما جاء سليمان قال أتمد يمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون yayin da kyautar nan ta zo wajen annabi Suleiman ba sai na yi bayani akan kyautar ba laftu-laftu na raƙuma da kayayyakin arziki riguna zinare zinare azurfa kayan abinci dukiya kuɗi abubuwa fa da yake mai mulki ce tana da kuɗi ta ce bari mu gwada shi to ga dukiya ta zo wajen annabi Suleiman da yawa cikin malaman tafsiri cikin salaf sun yi bayani cewa lalle ta tura masa ba'asat ilaihi hadiyatan hadiyya bi hadiyatin azima zinari ne jauhari ne lu'ulu'i ne ina wallahi malan da aka kawo wannan kayan kyauta ko budewa annabi Sulaiman bai yi ba ya bude ya gama me ke ciki wallahi bai bude ba lam yanzur ila ma ja'u bihi bil kulliyati wala atana bihi ko lura ko damuwa yayi ana kawo aka ce gashi daga nana bilkisu basarauki basaraukiya sai ya kau da kai ransa ya ɓaci ya ce a tumi dole ni bi malin ni za ku yaudara ni za ku ce za ku ƙarfafe ni ku bani madadi ni za ku kawo wa dukiya ni a tusani ona ni bi malin li a turuka kum don in kyale ku ala shirki kuma mulki kum in kyale ki ke bilki su akan shirkanki da mulkinki ni za ki ba dukiya ki saye ni ni za ki ba dukiya ki ƙarfafe ni ki bani wani abu fama atani Allah yace abinda Allah ya bani khairun mimma atakum wallahi abinda Allah ya baku dukiyar me ana magana tauhidi ana magana ki zo ki zama musulma ana magana ki daina bautar rana ana magana ki zo ki kaza amma atani Allahu khairun mimma atakum abinda Allah ya bani ya ba wannan ake so malam mutum yayi alfahari da abinda ubangiji ya bashi Allah ya baka imani Allah ya baka wadata Allah ya baka rufin asiri dan me zaka wulakanta kanka kai da Allah ya maka kaza ka zo ka ja kanka a kar ka tozartar da kanka ka wulakanta kanka bai ba ya kama fada alladhi a'tani Allahu min al-mulki wal mali wal junud yace abinda Allah ya bani na mulki da rundunonin sojoji khairun mimma antum fihi wallahi ya ke bilkisu yafi abinda kike ciki da ke da masu taimaka miki bal antum bi hadiyatikum tafrahuna ai ku ne kuke yin ainihin wato alfahari da kyaututtukan da kuke bayarwa wattu'af mani ina fala aqbalu minkum illa al-islam aw as-sayf bazan karbi kyautar ku ba ko ku musulunta ko kuma ga takobi akan ku sauri ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
yace bai musu kyautar su kaji mai mulki malam mai izza yace irji ilaihim bi hadiyatihim koma musu da kyaututtukan su bazan karba ba falanati annahum bi junudin la qibala lahum biha kuma wallahi sai na zo mata da rundunar fada rundunar yaki bata isa ta yi da su ba shine la qibala lahum biha ay la taqata lahum bi qitalihim sun fi karfinta bata isa ta yi da su ba sun gama da ita wala nukhrijannahum minha sai mun kore su sai mun fidda su daga wannan gari nasu azillatan suna kaskante daga wannan gari nasu a tozarce wa hum sagiruna shine muhanuna suna wulakance mad'uruna aka me da kayan kyauta kokkollo ba a taba ba yayin da yan aikin nana bilkisu suka koma mata da kyautarta da kuma saƙon da annabi Suleiman ya faɗa, ta yi shiru ta ce, Na ji abin da ya ci, kuma na karɓi abin da ya faɗa. Ta ce, Ku har haɗa mu tattara mu tafi mu je mu musulunta kawai, mu je mu miƙa wuya. Ta ce, Zan tafi ina mai girmama Suleiman ya isa girma tun da ya ƙi karɓan wannan kyauta. To wannan mutumin daga Allah ne, Allah ya turo shi, annabi ne ba mai mulkin duniya ba ne. dan da mai mulkin duniya ne mai son duniya ne bai isa ya tsallake wannan kyautar da na tara masa ba annabi suleiman ya samu labari ga bilkisu ta taho za ta taho yayi farin ciki ya ji daɗi ya ce wa rundunarsa ku shirya muna da babbar bakuwa za mu tare ta za mu nuna mata sarauta za mu nuna mata mulki ya ce gadon mulkin nata da take gadara zan sa a ɗauko shi kafin ta ƙari so za ta tarar da shi a fada ta. Haba malam, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa. Wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi